بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نعم yau talata 27 ga watan rikida hijira tana da 1443 wanda ya dace da 28 ga watan 6 miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin ainihin irshad fasulun wa sunanuha sunnonin sallaje kira'atu ma ta yassara karanta abin da ya sawwaka a cikin alkur'ani ba da fatiha bayan fatiha ba sai ka cika sura ko ka cika aya ba ko da wani bangaren aya in dai jumla ne mai ba da ma'ana mutum ya karanta shi kenan ainihin ya ɗaura akan fatiha ya samu ainihin sunna sai dai kawai mustahabi ne ya cike ainihin sura ɗin cika sura mustahabi ne amma karanta wani abu a cikin qur'ani shine ainihin sunna ne shi yasa yake kira to mata ya sarba da fatiha karanta abin da ya sawwaka bayan mutum ya yi fatiha ko da ainihin summa nazar yace ko mudahammata ne ko huru makasuratun fil qiyam haka nan dai duk su duk ayar da ya karanta kai ko bai kai cikakken aya ba ya karanta kamar yace wallahi yuqaddiru al-layla wan nahara ajma an lan tusu kitabu alaikum kaga wakafi ne bai kai aya ba duk dai sallar shi kai shi yasa yace ma ke yassar ba da fatiha نعم illa bi akiratai arruba'iyya sai dai a ta ƙarshe biyu na sallah mai raka hudu rakoyi biyu na ƙarshen su su ba a karanta wani sura in an karanta fatiha نعم wa salisatil magribi da ta ukun magaruba wa wal jahr haka nan bayyana karatu fi subi a cikin sallah asuba sunna ce Na'am.
wal jumu'ati da sallan juma'a wa ulatai al magribi da biyun farkon magaruba wal isha'i da biyun farkon isha wasiru da ɓoye karatu fi zuri a sallan azur wal asri da la'asar wa sadisatil magribi da ta ukun magaruba wa akiratai al isha'i da biyun ƙarshe na sallan isha duk a yi su a ɓoye sunna ne نعم والجلوس للتشهد زما دومين تهيا سنة ني ولفظه لفظ تهيا شما سنة ني شيني التهيات لله دكان gaisuwa duka abubuwan da suke tabbatar da mallaka ya tabbata ga Allah azzakiyatu lillahi dukkan tsarkakan ayyuka dukkan wani aiki mai tsarki ya tabbata ga Allah at-tayyibatu ainihin tsarkakan maganganu da dadan maganganu sun tabbata ga Allah kamar yadda yake cewa ilayhi yas'alul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu ko as-salawatu salloli biyar nan gaba ɗaya sun tabbata ga Allah ya lillahi duk sun tabbata ga Allah assalamu alaika amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkatun shi assalamu alaina aminci ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihina da sauran bayin Allah managarta na sama da na ƙasa ditton Allah gaba ɗaya managarta ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wadahu kadai ta kanshi Allah shi kadai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ashhadu na shaida na tabbatar anna muhammadan lalle annabi muhammad abdu bawan Allah ne wa rasulu manzon Allah ne to wannan tahiyya kenan sannan wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam fil ladhi yusallimu fihi a cikin tahiyyan da zai sallama ciki kaga ko a ainihin tahiyya na biyu ko a tahiyya na uku ko a tahiyya na hudu nan wani tahiyya tana iya kai shi guda hudu kamar yanzu misali mutumin da ya zo ya samu ainihin raka'a ta biyu a sallah نعم ya samu ta biyun nan a ta uku haɓo ya same shi ya je wanki haɓon nan aka yi ta uku da ta hudu baya nan kaga in ya zo kaga da can an yi zamantayya da shi yanzu idan ya zo yana yin raka'a ta biyun nan zai zamantayya in ya yi ta ukun nan ta biyun liman zai eh, ta ƙarshen liman zai tayya sannan ya tashi ya ramu wancan ma tayya kaga tayya hudu ne to shi ma dai sai a ta ƙarshen zai yi salati shi yasa a nan bai ce a ainihin tayya biyu ba ya ce a ta ƙarshe ka gane wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladhi yusallimu minhu ko tahiyya nawa zai yi a sallah yayi salatin a tahiyyar da zai sallama minhu daga gare ta an kalla in ya samu raka ta biyu eh abu ya same shi yawwa dama sun yi tahiya ai a raka na biyun kan ba an riga an yi tahiyya da shi ba Eh.
an yi tahiyya an tashi an shiga raka ta uku sai haƙo ya zo mar ai yana da damar ya je wanke Eh.
ya je zai wanke haƙo liman ya yi raka ta uku ya raka ta hudu kafin ya zo in ma riga ya sallama ya yi sallama yanzu to yanzu idan ya zo in ka lura ga gini ya same shi ga ranko na raka'an baya ya same shi ko ba gaba ne Dama bai samu raka farko ba.
to ai shine ramako na raka'an farko Na'am.
sannan kuma ga gini raka'a biyu da aka yi baya nan ko ba gaba ne Eh, ai raka'a ta biyu ya samu raka ta biyu ya samu bai samu ta uku bai samu ta hudu ba me yasa bai same su ba ya ji wanke haƙo Eh, kaga wayannan ginawa kenan na me yasa bai samu ta farko bai zo ba aka yi ta ramako kenan to dama ka'ida idan mutum gini da ramako suka haɗu zai gabatar da ginin to in ya zo gabatar da gini ya zai yi ka ga ga raka'ar da ya samu da liman yawa ko Eh, to yanzu idan ya zo ya tsaya zai yi raka'an nan wannan raka'ar ta ramako ta ra- ya ta ramako ta gini kai ba a gama gini ba za a koma ramako Na'am.
ai da wani sallah kan ka ji ana rama ba sai an gama sallah ba yanzu ai raka ɗaya ya samu tare da liman Na'am.
ko Na'am.
to yanzu idan ya dawo gazi na ƙarshen nan ga ɗaya ta farkon can ta ramako Mm.
wanne zai fara yi zai mu ce fara yin biyun ƙarshen to in ya zo zai yi ya yi raka'a ɗaya ya yi ruku ya ɗago ya yi sujada biyu mu ce a ƙa'ida wannan raka'ar ka ta biyu ce saboda haka zama za ka yi sai zauna ya tafiya idan ya zauna ya yi tahiya ya miƙe ya yi fatiha kaɗai ya yi ruku ya ɗago ya su jira biyu kaga raka shi ta uku ce amma ya ta raka shi ta uku ce amma ta ƙarshen liman ce Eh, shi a wajen liman wannan raka ta uku ce dole zama zai yi ya yi tahiya saboda koyi da liman idan ya gama in ya tashi ramowa waccan raka'ar yana gama sai mu ce to kuma ita ce ta ƙarshen ka dole ka zauna Kaga ta zama umul junusa kenan yawwa to wannan ma in ya zo a ta yan ƙarshen zai salati shi yasa ya ce fillazi yusallimu minhu zai salati ne a ta yan da zai sallama kaga wayannan ta yawon kun gaba ɗaya ta yi kawai zai yi miki a ta ƙarshen ne zai sallama na Wannan ita ce ake kiranta ummul jurus.
umul julus ma haka duka zama yayi a ƙarƙar koyin wacce kabiru na haka nan kabbarori siwa takbiratil irami banda kabbaran harama na ka gane kabbarori a sallah gaba ɗaya ainihin sunna ne banda kabbara harama ita kaɗai ce farilla wahal sai dai inda ake ce a kaulani ɗin kullu takbiratin kowace kabbara a zaman kanta sunna ce awil jami'u kun an dunkule kabbarorin gaba ɗaya ne suke ba da ƙarfin sunna ɗaya kaulani shine aka yi kauli biyu na waktulifa an yi saɓani fi sami Allahu liman hamidahu cikin faɗin sami Allahu liman hamidahu wa rabbana wa lakal hamdu da faɗin rabbana wa lakal hamdu wa lafzu tashahhudi da kuma lafazin tahiyya din an yi saɓani fa qila sunanun aka ce duk sunnoni ne wayannan abubuwa guda uku Na'am.
wa qila fadailu eh to amma namun ya fi cewa tunda jam'i ne ya kawo abubuwa uku ya kawo fakila an ce sunanun Na'am.
wayannan abubuwan duk sunnoni ne wakila ma wasu malamai suka ce fada'ilu kai ko me za fadilatu ya sama eh fada'ilu fada'ilu saboda jam'i din na wasu suka ce wayannan abubuwa guda uku duk sunnoni ne wakila fada'ilu wani suka ce a'a mustahabbai ne ba sunnoni bane Na'am.
kaga kenan a nan ne ma zaka samu wanda suka ce idan mutum ya bar ainihin tahiya guda biyu babu sai lokaci yayi sallama lokaci yayi tsawo sallar shi ta yi saboda me saboda ainihin lafazin tahiyyan dama wasu malamai sun ce mustahabi ne na sannan kuma ya samu ya yi zaman tayyan kawai karatun tayyan ne bai yi ba kaga a zaman farko bai yi karatun tayya ba ya yi zaman a zama na biyu ma karatun tayyan ne bai yi ba amma ya yi zaman sannan lafazin kuma an ce mustahabi ne kaga sunna biyu ya bari sai kawai in ya yi sa- ya manta ya yi sallama lokaci ya yi tsawo ya tuna za mu ce sallar shi ta yi wannan a wani kauli kenan na wa fadailuha mustaban sallah qurafu yadaini shine daga hannaye ma al-irami tare da kabbaran harama har zuwa mankibai kuma ya daga su ya daidai da kafadun shi wa har shin wajen daga hannun inda ake kaulani din ala sifatin rahibi zai daga ne a sifan mai roƙon Allah mai ibada awin nabizi ko zai daga ne a sifan mai jifa kaulani shine aka yi kauli biyu na rahib dai mai ibada mai roƙo kaga hannun shi ɗin yana aini bayan hannun shi yake kallon ƙasa cikin hannun shi yake kallon sama ko Na'am.
to kaga rahib kenan yazo in yazo zai yi kabbara ɗaya haka zai Allahu akbar kaga rahib kenan Na'am.
awin nabiz ko kuma mai jifa mai jifa kallon ne yake baya ko kuma kamar mai jifa ne zai ce Allahu akbar to shine kaula ne shi yasa wasu ma za ka sun fara da hakan ne su juya haka wanne ma kai ya samu tunda dama dai musu kafi na
yawanci za ta labis din shine yawanci shine amma rahib din ma akwai kaulin tun da ya ce kaulani suna haka ka wani masu ya Eh?
wani za su yi haka ka to ai shine ai haka din kaga rahib haka nabi ya hada su
na ai itiya kwarai kuwa wahal shin al-abdalu abin da yafi aqdu ma mutum ya kulla hannayen ta ta sadri karkashin kirjin shi ya kabdu kenan shi yafi au irsaluhuma ko ya saki hannayen shi ya sadri shi yafi shi ma kaulani an yi kauli biyu na'am wannan a mazhabin malikiya kenan ba wahal shin yarfa'uhuma inda ruku'i ya daga hannayen yayin ruku'u wai in yayi ruku'u ma ya dago ya daga hannayen warrab'i minhu idan ya zo dagowa daga ruku'u ma ya daga hannayen ko kuma a'a in ya daga su a kabbaran harma shi kenan shi ma dai khilafun an yi sabani kaga wannan a malikiyar ma kenan an yi sabani wajen wa'annan abubuwan gaba daya na'am
wa kamalu surati haka nan cikan sura mutum ya cika sura mustahabi ne can mun ce karanta wani abu a cikin ainihin qur'ani sunna ne ba to ya karanta sura cikakkiya mustahabi ne ba su yanke wata duwilul qira'ati tsawaita karatu fi subi a sallan asuba wa zuri da sallan azur amma fa tsawaitawa yayi kadiran gwargwadon da gairar shakin bai zamo mai ainihin tsanani wanda zai tsananta wa jama'a ba wata kasiruwa da gajarta karatu fil magribi a sallan magaruba wata wasuduwa da tsagaita karatu fil asri a sallan la'asar wal isha'i da isha na'am wata aminul mutammi da cewa amin na almutammu mai koyi mai koyi da liman wal munfaridi da mai sallah shi kadai duk idan liman ya ce wala dhalin ko mai sallah shi kadai ya ce wala dhalin ya ce amin Wow.
sirran amma amin din na a koyi ake faɗi na'am wal imamu yu'minu fi sirriya liman zai ce amin ne a sallan da yake karatunta a koyi na'am amma wajen a bayyane an yi khilafa wasu suka ce zai faɗa wasu suka ce ba zai faɗa ba kamar yadda muka ji dai a risala na'am wa yaqulu idza rafa'a ra'sahu min rukuhi idan ya dago kanshi daga rukun shi sai ya ce sami Allahu liman hamidahu in imami ne shikenan wal mamumu mamu kuma sai ya ce rabbana walakal hamdu wal munfaridi mai sallah shi kadai kuma ya jima'u ma zai hada sai ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu ko Allahumma rabbana walakal hamdu na'am والتسبيح yin tasbihi fi ruku'i a cikin ruku wasu sujudi da sujada duka mustahabi ne wal qunuti karanta alqanun fi saniyati subi a tabin asba sirran a koyi mustahabi ne wa qabla ruku'i kuma alqanun ana yin ta kafin ruku abdar shi fi ma an yi bayan ruku ba matsala wa yukabbiru qa'iman kuma mutum zai kabbara ne bayan ya miƙe min isnatayn da raka- daga raka biyu izastawa qa'iman in ya daidaita ya miƙe ya tsaya sannan sai ya kabbara wala ba sa bi du'a'i babu laifi da yin addu'a fi jami'i ayati salati a baki ɗayan sifofin sallah gaba ɗaya kowace sifa ko a tsaye ko a zaune ko a sujada ko a wace sifa mutum zai yi addu'a illa fi ruku'i sai dai a ruku'u dan ruku'u ya zo a hadisi cewa fa amma ruku'u fa kabbiru ko fa azimu fi rabba na yake yake da sanatu yake cikin wakila
fa fadailu wa qila sunan Sunan.
wa qila